وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان da ke nan gadon kaya cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na asabar a yau 21 ga watan zulhijja hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1442 wanda kuma yake daidai da 31 ga watan bakwai miladiya ta 2021 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna at-tajridus sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar abu abdullatif zabiri rahimahullahu ta'ala wannan shi ne darasinmu na 190 daidai a cikin wani littafi wanda kuma ba mu gushe muna hadisin sharhin hadisin hassan ibn thabit al'ansari radiyallahu ta'ala anhu ya ce an hassan ibn thabitin an hassan ibn thabitin radiyallahu anhu annahu istashhada aba hurairata radiyallahu anhu أنشدك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح, بروح القدس قال أبو هريرة نعم أنكر بودك حسان ابن ثابت ألك على مسير ده أنه استشهد أبا هريرة يعني مشيدة ووجن أبو هريرة رضي الله عنه ya ce masa an shiruka Allah ina roƙonka don Allah ina haɗa ka da Allah hal sami'ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙul shin kaji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya hassanu ya kai hassan ajib anni ka mayar da ansa a madadina Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ya Allah ka karfafe shi da ruhi mai tsarki Abu Hurairah yace na'am eh naji shi yana fadar haka mun yi magana akan Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu har ba kuma mun fara sharhi akan wannan hadisi inda muka tsaya akan gabar fadar sa Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ya Allah ka karfafe shi da ruhi mai tsarki ayyidhu ay qawwihi ka karfafe shi bi ruhil qudus ruhul qudus wanda ake nufi anan shine Jibril alaihi salam jibril alaihi salam shi yake nufi da ruhul qudus saboda lafazin da yazo a hadithul bara ibn azib a cikin sahih bukhari da muslim inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace uhjuhum aw hajihim wa jibril ma'ak hajihim wa jibril ma'ak annabi yace da shi kai musu zambo jibrilu na tare da kai kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunansa karara wanda ya ba mu fahimtar cewa ruhul qudus da annabi ya ambata a wannan ruwayar shine jibril din alaihi salam kuma haka Allah subhanahu wataala ya sifanta shi cikin alqur'ani qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin kace wanda ya saukar da alqur'ani shine ruhul qudus shi ne ya saukar da shi daga ubangijin kabil haƙi da gaskiya liyusabbitan lazina amanu don ya tabbatar da waɗanda suka yi imani wa hudan wa bushra lil muslimin kuma ya zama shiriya kuma bushara ga waɗanda suke musulmi wannan aya Allah subhanahu wataala ya sifanta Jibrilu alaihi salam cewa shine ruhul qudus ruhi mai tsarki al-hafiz ibn rajab الحافظ ابن رجب yake cewa cikin sharhin salafatul bari yake cewa abinda yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci ya ambaci ko ya kebance ruhul qudus wato malaika jibril da ambato anan na cewa ya taimakawa wanda ya taimaka masa ya kare wanda ya kare annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda mai saboda shi jibrilu shine sahibul wahyi shine wanda Allah subhanahu wataala yake aika shi zuwa ga annabawa da wahayi shi Allah yake aikawa zuwa ga manzanninsa kuma shine wanda Allah subhanahu wataala ya jibanta masa daukan nauyin taimakawa manzannin Allah da kuma halakar da makiya Allah masu karyata manzannin Allah kamar yadda shine ya jibinci halakar da mutanen annabi Lut da mutanen Fir'auna Fir'auna da mutanansa ya taimaki manzansa sallallahu alaihi wa sallama sauraka duk sanda wani yake bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya yake ainihin mayar da martani a madadinsa to shi ma jibril alaihi salam zai bashi kariya gwargwadon yadda yake bawa annabin Allah kariya zai karfafe shi kamar yadda ya zanto mai karfafar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah subhanahu wataala yana cewa fa inna Allah huwa maula wa jibrilu وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فإن الله هو مولاه للي الله شيني مجئ من سن النبي صلى الله عليه وسلم شيني مباشي نصرة شيني ميقويا باينسا سنة وجبريل دجبريل وصالح المؤمنين دمت المؤمنين متانا كركي والملائكة بعد ذلك ظهير حكا ندك ملائكو بايا حكا ما سبويا باياني ما سمارا وما إكي صلى الله عليه وسلم باياني سورة دك kan wani wanda zai kare ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to jibrilu shi kuma zai ba shi kariya zai sance tare da shi yana karfafarsa abinda ake nufi da ajib an rasulillahi wa jibril wa ruhul qudus ma'ak shine mayarwa da kafirai martani akan abinda suka rika yi nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama zambo shi da sahabbansa na sukan annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wani hadisi kamar yadda muka muka karanta a karatunmu da ya wuce a dalilin fadarsa sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya zo wucewa ta masallaci sai ya ga jibril sai ya ga hassan ibn thabit yana rera waƙe a cikinsa sai ya tsaya yana harararsa shi ne ke gaya masa wannan abin da ya yi wani abu ne da ya yi shi a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ko bai ce masa komai ba shine ya kafa hujja da Abu Huraira da yake wajen ya roƙe shi yace na hada ka da Allah baka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana game da ni ba ya ce ainihin ka mayar musu da martani a madadina ajib anni wa ruhul qudus ba'ak yace eh naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan a wannan ruwaya da take gabanmu babu abin da yake nuna cewa shi Hassan ibn Thabit yayi wannan waƙin a cikin masallaci tunda duk maganar da ake yi shi sai na Umar ya nuna masa bai gamsu da waƙen da yake rera a cikin masallaci bane ba wai shi waƙen ne bai gamsu da shi ba rera shi a cikin masallaci yadda ruwaya ta zo a gaban mu anan babu abin da ya nuna cewa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi waƙen ne a masallaci wannan shine abin da ibnu battal yake yayi ishara zuwa gare shi a cikin abin sharhin sa da yawa sahih bukhari yake cewa al-imam al-bukhari ya ambaci shi wannan hadisi a kitabu bad'il khalqi kun sanna a cikin kitabul masajid ne muke karanta hadisi kuma kamar yadda muka faɗa lokacin da muka yi magana inda hadisan suka zo a cikin bukhari mun ce ya ambace shi har ila yau a cikin kitabu bad'il khalqi to amma a can ya kawo shi cikakke da ma'anarsa cikakkiya domin a can yana cewa sa'id ibn musayyib yana cewa sayyidina umar ya wuce ta masallaci hassan yana ciki yana rera waƙarsa sai hassan yake cewa kuntu an shudu fihi wa fihi man huwa khairun minka yake kuntu an shudu fihi na kasance ina rera waƙa a cikin shi masallacin kaga maganar rera waƙar a masallaci lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ta fito ana ce kuntu anshudu fihi wa fihi man huwa khairun min na kasance a baya can ma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na kan rera waƙar na a cikin masallaci kuma a cikin masallacin akwai wanda ya fi ka shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya waiwaya Abu Hurairah yana zauje sai ya roƙe shi yace anshuruka billah أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس إنا هذا كذا الله shin ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ni ka ansa musu a madadina Allah ka karfafe shi da ruhi mai tsarki Abu Hurairah yace na'am to kaga wannan yana nuna cewa fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus yayi wannan magana ne a cikin masallaci yayin da shi Hassan yake mayar da martani ga wasu waƙi wani waƙi na zambo da mushirkan larabawa suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ta sa malamai suka yi saɓani shin ya halatta a rera waƙe a cikin masallaci to aka samu maganganu na malamai wasu daga cikin malamai suka ce babu laifi babu laifi idan ya zanto waƙen da za a yi a cikin masallaci abinda za a faɗa abu ne mai kyau abu ne da ya shafi mahasinul akhlaq ya shafi yaban Allah ya shafi yaban manzansa sallallahu alaihi wasallama ya shafi kwadaitar da musulmi akan alkhairi ya shafi ilmantarwa dukkan wani abin da yake mai kyau da za a iya cewa abu ne mai kyau yana da kyau a kwadaitar da musulmi akan sa shi za a yi suka ce wannan babu komai ga ce abin da yake ƙara nuna wannan shine abin da hadisin da Abu Dawud da Tirmizi da imamu ahmad suka roito daga urwa ibn zubair shi kuma daga aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kana yadau li hassan minbaran fil masjid kaga wanda yana ƙara fito da maganar ibn battal wacce yake cewa hadisan hadisin a wani guri ya zo cikakke wanda yake nuna cewa shi hassan ibn thabit ya rera wannan waƙe ne a cikin masallaci ke cewa aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sanyawa hassan minbari a cikin masallaci fa yaqumu alai hassan ya hau wannan minbarin ya tsaya yahju man qala fi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yana rera waƙar zambo ga dukkan wani wanda ya aibanta annabi sallallahu alaihi wa sallama manzala sallallahu alaihi wa sallama shi kuma sai ya ce da shi إن روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روح القدس ينا ترد حسان متقر دي ينا باوى النبي صلى الله عليه وسلم كارياني to kaga wannan rera waƙe ne kuma a cikin masallaci kaga wannan yana nuna yana nuna halaccin yin haka matukar abin da za a faɗa abu ne mai kyau ya danganci yaban Allah ya danganci yaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya danganci ba wa ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama kariya hakanan bayan wannan akwai hadisi ingantacce wanda imamu ahmad da hanbal ya fitar a cikin musnadinsa daga jabir ibn samura daga jabir ibn samura yake cewa shahidtun nabiya sallallahu alaihi wa sallama aksara min mi'ati marratin fil masjid wa ashabuhu yatadhakaruna ash-shi'ra wa ashiya'a min amri al-jahiliyyah فربما تبسم معهم جابر ابن سمرة yake cewa na halarci annabi sallallahu alaihi wa sallama a masallaci fiye da sau 100 a wata ruwayar jalastu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil masjid akthar min 100 marra na zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallama a masallaci fiye da sau 100 yace kuma a lokacin sahabbansa suna zaune tare da shi yatazakaruna ash-shi'ra suna bitar waƙe-waƙe irin nasu na larabawa wa ashiya'a min amril jahiliya da wasu abubuwa da suka faru lokacin jahiliya kafin su musulunta suna ba da labarurruka irin wannan wani abin har ya ba su dariya su yi dariya wa rubbama tabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu wani lokaci ma har annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi murmushi tare da shi to kaga ash-shahid anan shine yatazakaruna ash-shi'ra a cikin masallaci ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma suna bitar wasu waƙe-waƙensu na mawaƙansu na jahiliya wannan ya kawo wannan ya kawo kuma suna faɗar wasu abubuwa da suka faru lokacin da suke ba musulmi ba wasu abubuwa na wauta na rashin hankali na rashin tunani na rashin kan gado wani abin masu da kansu su riƙe wa kansu dariya wani ka tuna lokaci kaza da abu kaza kaza ke faruwa wani ka tuna sanda ka je ka tsuguna kana ba gunki kaza hakuri wani ka tuna sanda kai kaza kai kaza to wani abin ma ya ba su dariya annabi sallallahu alaihi wasallama tabassama ma'ahu domin yawancin dariyar annabi sallallahu alaihi wasallama murmushi ne yawancin dariyarsa sallallahu alaihi wasallama murmushi ne kana aktharu dhahikihi sallallahu alaihi wasallama tabassuman to wani lokaci shi kansa yana sauraron su sai ya murmushi idan sun faɗi wani abin da yake na ban dariya to wani hadisin hasan ne akwai sharik ibn abdullahi al-qadi a cikin isnadinsa amma ya samu mutaba'a daga Zuhair ibn Muawiya an Simak ibn Harb sauraka hadisi ne wanda yake hadisi ne wanda yake tabbatacce to kaga ya nuna kenan idan abinda za a bijiro da shi na waƙe-waƙe a masallaci zai zanto abu ne mai kyau ba abu ne wanda yake mara kyau ba wanda yake da muni to babu komai hakanan imamun nasa'i ya fitar da shi wannan hadisi a cikin sunan lafazinsa yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza salla al-fajr jalasa fi musalla hatta tatlu ash-shams fayatahaddathu ashabuhu wa yadhkuruna fihi hadith al-jahiliyah wa yanshuduna ash-shi'ra wa yadhhakuna wa yatabassamu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa jabir ibn samura yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya gama sallar asubahi yakan zauna a inda ya yi sallah har sai rana ta hudu ce fa ya tahaddathu ashabuhu sahabbansa da suke gurin su ma sukan yi hira wa yadhkuruna hadithal jahiliya sukan faɗi irin labarurukan su na jahiliya wa yunshiduna shi'ra sukan kuma rera waƙi a lokacin wa yadhakuna kuma sukan yi dariya wa yatabassamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya burbushi to kaga wannan ya fito abin da karar cewa sukan rera waka da ce wayun shidu na shi'ira sukan rera ta a cikin masallaci imam muslim ya fitar da wannan hadisi amma a cikin ruwayarsa ko a cikin littafinsa bai ambaci wake ba tun haka wasu suke ganin cewa babu laifi da zanto abin da za a faɗa a cikin waken mai kyau ne abin da ya shafi ya shafi yaban Allah ne ya shafi yaban manzo sallallahu alaihi wasallama ya shafi kwadaitarwa akan halaye na kwarai da kuma gargadi akan miyagun halaye ibnu habib ɗaya daga cikin malaman malikiya yake cewa ya ga ibnu al-majishun ibnu al-majishun yana nufin abdul malik ibnu abdul aziz ibnu abdullah ibnu al-majishun al-majri imam malik da muhammad ibn sallam yace ya gansu yunshidani fihi ash-shi'ra wa yadhkurani ayyam al-arab ya gansu a masallaci suna rera waƙi sannan kuma suna ba wa junansu labarin yaƙe-yaƙen larabawa waɗannan suna daga cikin malamai magabata ibn al-majishun faƙihi ne mutum madina haka na muhammad ibn sallam yana nufin muhammad ibn sallam al-bikandi ɗaya daga cikin manyan malaman imam al-bukhari ya gansu sukan zauna a masallaci suna ba wa junansu tarihin yaƙe-yaƙe na larabawa an ce ayyamul arab shi ne abinda ya faru na yaƙe-yaƙen larabawa a junansu kafin zuwa musulunci sannan kuma suna rera waƙa a ciki wanda yake nuna cewa ba su ɗauki abin ya laifi ba ne hakanan al-yarbu'i ko kuma ina tsammanin ahmad ibn yunus ahmad ibn abdullahi ibn yunus al-yarbu'i ɗaya daga cikin almajiran imam malik da al-dhahak ibn usman yunshida ne malikan ويحدثانه بأخبار العرب فيصغي إليهما عن سني مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عكسن شيء مجلس سنكرا توشيني أشكي مسلا شمائكي صلى الله عليه وسلم تقول لك شيء إن يزونا وصلك شكين الماجران سواء أن اليربوئي لكما شي الضحاك ابن عثمان سكن زونا قبنسا سنة ريرا مصر وصلك شكين وكوكين لا رباوة suna kuma ba shi labarurruka na larabawa kuma yana tsayawa ya saurare su wannan yana nuna shi ma imam malik yana ganin wannan ba laifi ba ne shi yasa al-fahawi yake cewa wannan hadisi da muka karanta shi ne babbar hujjar masu halatta yin abin cewa babu komai tunda an yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama bai inkari ba saboda haka abin da ya faru gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su inkari ba to wannan babu babu babu babu laifi ga yinsa babu laifi ga yinsa wanda aka hana shi ne wanda yake waken da ya kunshi abubuwan da suka shafi batsa ko kuma nuna wani abin da bai dace ba da ziga wani abu wanda yake ba mai kyau ba ko ziga azzalimai da yabansu da sauransu wanda shi ne abin da ba shi da kyau wasu daga cikin malamai suna cewa makaruhi ne suna cewa in sha da shi'ri fil masjidi makruh suna cewa in sha da shi'ri suna saboda hujjar su shine hadisan da suka zo waɗanda suke nuna a suka ga ga ita shi kansa waƙen kamar hadisin da yake cewa la yamtali ahad hadisi ne a cikin sahihain la yamtali ahadakum ko la yamtali ajawfu ahadikum qayhan hatta yariyahu khairun min lahu min an yamtali ash-shi'ra dayan ku cikin sai cika da amai yafi masa alkhairi akan ya cika da waƙe suka ce to kaga wanda ya nuna ashe waka ba wani abu ne mai kyau da har ya kamata a zo ana rera ta cikin masallaci to waɗanda suke ganin babu laifi kamar Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam yake cewa a cikin littafin sa Garibul Hadith yake cewa wannan hadisin da suka kawo ba zai nuna haka ba yake cewa domin ma'anar shi wannan hadisin shi ne mutum ya zanto zuciyarsa babu komai a cikinta sai maganar waka wato ya shagalta daga alkur'ani ya shagalta daga ambatan Allah ya zama alghalibu alaihi shi'r haka waka ita ce kawai abin da duk inda ka ji shi ana rera waka ka ji shi diwani waye waye da sauransu to wannan shine matsala in ka tambaye shi me ya hada ce alkur'ani babu yana karanta sauro yake karanta alkur'ani babu amma kullun yana tarike da diwani ce to wannan shine ake magana a kansa amma ba wanda yake bai dauki abin da irin wannan siga ba wannan ba da matsala yake cewa wajhuhu indi ma'anar hadisin a wajena inji shi alqasim abu ubayd alqasim ibn sallam san ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi ko malaman lugha malamin hadisi ne sannan ko malamin lugha ne kuma ya san abin da ya shafi harkar mawaka da waƙe-waƙen ma gaba ɗaya yana da maƙatu fuhu da shu'ara wani babban littafinsa wanda yake magana akan manyan mawaka na jahiliya da kuma lokacin musulunci to a cikin littafinsa garibul hadis yake cewa ma'anar hadisin abuna an yamtari a qalbuhu min ash-shi'r hatta yaghliba alayh abinda ake nufi waƙe ko waƙa ta cika zuciyar mutum har ta rinjaye shi فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله واقر تزو تشغل تدشي باء القرآن باء أنبتن الله فيكون الغالب عليه من أي شيء كان وأن واقع تذئتتي تفي رنجاية كما قوة شئر واقع فإذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه أما إذا القرآن كراتن القرآن سورة كراتن القرآن سوسك يمس رنجاية ya ce falaisa jaufa haza indana falaisa jaufu haza indana mumtali'an bishiyar ce to wannan babu cewa cikinsa ya cika da waka wanda ya zanto alkur'ani shi ya fi rinjaye tare da shi neman ilimi shi ya fi rinjaye tare da shi to wannan koda ko lokaci za mu ji shi yana rina wannan ba za mu ce ya cika cikinsa da waka ba har mu kawo wancan hadisi mu soki abin nan ɗinsa kuma wala'allah su har ila yau sukan iya yin su hujja sukan iya su hujja da hadisin da Imam Ahmad ya rawaito da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi wato hadisin Abdullah ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma daga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa naha an tanashud al-ash'ar fi al-masjid naha an tanashud al-ash'ar fi al-masjid annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana rera waƙe a cikin masallaci ce to kaga wannan suka ce wannan ƙarar ya nuna annabi ya hana saboda haka babu wani sauƙi a cikin yin haka sannan ga hadisin wani hadisi isnadinsa hasan ne yana daga cikin a'la maratibul hasan hasan da yafi kowanne ƙarfi amr bin shu'aib an abihi an jaddi sannan akwai ruwayar abu dawud hadisin abu dawud daga حكيم بن حزام يكي تشوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أي كساسي أشكي مسلاتي sannan wa an tunsha da fihil ash'ar ya hana a rera waƙe a cikinsa wa an tuƙama fihil hudud ko a tsaye da haddi a cikinsa to ya hana kisasi kamar mutumin da zai yanke hannun wani a zuwa masallaci a datsa hannunsa ko a cire kunnensa ko kafarsa ko kuma a yi kisasi abin a yi haddi ce ya hana a yi wannan kuma ya hana a yi rera waka a cikin masallaci shi wannan hadisi sanadinsa yana da inkita wato sanadinsa bai cika ba akwai katsewa a cikin salsalar isnadinsa domin ruwayar zufar ibn wathima shi rawaito hadisin daga hakim ibn hizam wanda kuma babu haduwa a tsakaninsu don haka kaga akwai gibi tsakanin shi mai ruwaya da wanda ya ruwaya daga wajensa akwai gibi wanda kuma wannan illa ce da take raunar hadisi shi yasa ibn hajar a cikin bulugul maram gabaninsa ibn rajab ibn rajab a cikin fathul bari da ya kawo shi yake cewa bi isnadin fihi nazar wa inqita yake cewa akwai isnadin da aka akwai abin dubawa cikin sa sannan kuma isnadi ne wanda yake wanda yake ya ya katse ya datse ibn hajar ya kawo shi a cikin bulugul maram yake cewa rawahu ahmad wa abu dawud bi sanadin da'if rawahu ahmad wa abu dawud bi sanadin da'if saboda wannan hadisi نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود حديثي ني تفسكر إسنادي بيتبتبا النهي أن تناشر الأشعار وأن يازو أشكين حديث دي قباتا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأن وأن حديثي ني حسن تسكي هجة وأن حديث وشيما ya nuna ba a yin ba a waƙi a cikin masallaci da cewa waɗanda suka halarta waɗanda muka yi bayanin hujjojinsu suna cewa wannan ba yana nuna kowace irin kowane irin waƙa ba yana nufin waƙen da yake ya ƙunshi abubuwan da suke ba su da kyau ko waƙe na 'yan duniya ko waƙen da yake kawai ɗauke da siffanta kyan mace ko kuma yaban giya kamar yadda aka sani abin din larabawa akwai wasu abin waƙen da kawai giya ake sifantawa da majalisin giya da yadda mashaya giya suke ana ƙara ziga su ko kowa waƙen da yake ya ƙunshi yaban azzalamai makaryata a yi ta kamba masu ana faɗar abin da yake ba ba daidai ba saboda haka irin waɗannan waƙen shi aka hana amma ba kowace irin waƙa ba wani daga cikin abin da wasu daga cikin malamai suka ce shi wannan hadisi da ya inganta wato hadisin amr bin shu'aib abinda ya kamata a dauke shi kenan dan ai jam'i tsakaninsa da hadisan da suka gabata na Hassan ibn Sabit yana rera waka da kuma abinda sahabbai suka kasance suna yi a masallaci hakim abin nan Jabir ibn Samura yana cewa ya zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci fiye da sau 100 kuma ya ga wannan ma'ana ya ganshi sau tari ana hakan tana faruwa wanda yake nuna cewa wani abu ne da ba na laifi ba bare ba sau ɗaya aka yi ba kuma siyaƙin da ya kawo ya nuna annabi ya ji mai suke yi tun da har ma in sun yi dariya wani lokaci yakan yi murmushi tare da su wasu daga cikin malamai suka ce wannan hadisi da ya zo na amur bin sha'ib an abihi an jaddihi abinda yake nunawa shine ya zanto an ɗauki rera waƙar kawai ita ce abin da za a masallaci har ma wannan ya rinjaye a cikin masallacin zanto ma an shagaltar da wasu masu sallah wasu zo kawai saka filin rera waka a cikin masallaci wasu suna sallah wasu suna karatun alkur'ani a mai da masallaci kuma ya koma wannan wannan shi aka hana amma abin da ya zanto ba zai haifar da haka ba suna cewa babu laifi suna cewa babu laifi kuma akan haka za a ɗauki hadisin da ya gabata hadisin Hassan ibn Sabit da waɗanda suka zo akan irin wannan ma'ana shi kuma wannan a ɗauke shi akan wanda zai zo ko dai da waƙen da bai dace a yi shi a ko'ina ba ma ba a masallaci ba ko ya zo da abin da zai shagaltar da mutane lokacin da suke sallah suke ibada ya koma masallaci ko ya koma dandali ne kawai na regira waƙe-waƙe suka ce wannan shi ne abin da yake an hana akwai daga cikin malamai ata al-khurasani an rawaito cewa yana ganin kada a yi da yawa in kaɗan ne babu komai amma in da yawa ne wannan shi ne aka hana shi tafsirin da yawa abin kenan ata al-khurasani kamar yadda asad ibn musa ya rawaito a cikin kitabul ware kamar da ibnu rajab ya ishara zuwa ga wannan yake cewa kana ahlul ilmi yakrahuna an yanshul yunshil ar-rajul thalathata abyat min ash-shi'r fi al-masjid hatta yaksir ath-thalith a hana mutum ya zo ya rera wa baitoci uku sai dai in zai karya na ukun ya fita daga tsarin waka ibn rajab ya ce wannan yana nuna bambanci kenan a gunsa tsakanin da yawa da kaɗan in kaɗan ne babu komai an yi ruksa amma in ya zanto da yawa to wannan shi aka hana to wannan tafrikin yana da rauni sai dai idan za ka ɗauke shi a babin yana nufin idan ya yi yawan da zai da zai hana mutane abinda suke na bautar Allah a cikin masallaci ko ya zanto kawai aikin mutum shi ne wannan a masallaci to wannan shine abin da zai iya dacewa da da hadisin amma ba haka ba wannan magana tana da launi ibnu abdul bar cikin al-istizkar yana cewa inna ash-shi'ra wa in kana hasanan fala yanbaghi an yakuna inshaduhu fil masjid illa ghibban لأن إنشاد حسان كان كذلك ابن عبد البر يكي تشوى إن الشعر lalle waƙe wa in kana hasanan ko da kuwa mai kyau ne ko da yana da kyau falayen bagi an yako da ishaduhu fil masjid illa ghibban bai kamata ya zanto ko yaushe ana rira shi a masallaci ba sai dai jifa jifa sai dai jifa jifa ce li'anna inshada hassan kana kazalika domin shi ma hassan haka yake yi saboda haka ba ba ya zanto koyaushe ana yin sa ba don kaga wannan yayi daidai da fassarar da su malamai suka yi wa hadisin Amr bin Shu'aib na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanashul al-ashar ana nufin ya zanto koyaushe a mai da masallaci gurin kawai kowa ya waka sai a ce a tare a masallaci a rera ko ko mutane kawai suna zaune suna ina filfilu kawai sai a zo da da wani mawaki kawai a ce ka rera su yi an shi kaga an shagaltar da su daga abin da suke ceto wannan bai kamata ba abul abbas al-qurtubi a cikin al-mufhim yana da tafsiri ne akan wannan yake cewa dangane da rera waka a cikin masallaci yace abin da yafi dacewa a samu tafsiri wal aula at-tafsir yace a dubi ita kanta wakar fa in kana mimma yaqtadi ath-thana'a 'ala Allah ta'ala aw 'ala rasulih idan abu ne da ya kunshi yaban Allah ya kunshi yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama awin zabba anhuma ko ya kunshi bawa Allah da manzansa kariya kama kana sha'iru Hassan kama yadda Hassan kama yadda waƙen Hassan yake aw ya tazammanu al-hadd ala al-khairi ko kuma waƙen ya kunshi kwadaitarwa akan alkhairi malam yace fa huwa hasanun fil masajid wa ghayriha to wannan abu ne mai kyau dan an rera shi a cikin masallaci ko a wajen masallaci wa ma lam yakun kadhalika lam yajuz wanda ko duk ba haka yake ba ba ya kunshi yaban Allah da manzansa da kwadaitarwa akan alkhairi ba da bawa Allah da manzansa kariya ba yace to bai kamata ba bai halatta ba li'anna ash-shi'ra fil ghalibi domin sautari bawaka sautari waka la yakhlu 'anil fawahish da wahala kaga ya wato gofinta daga abin da yake alfasha ne ko ta mummunar kalma والكذب ko kaga yawo finta daga ƙarya wattazyin bil batil ko kuma gyara ƙarya gyara barna ce yo galibi wa waqi haka yake kamar yana cewa shu'ara yattabi'uhum al ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun ce mawaqa yattabi'uhum al ghawun ghawun batattu al ghawi shine wanda yake bin san zuciyarsa shi yake cewa al ghawi wanda yake ko ya sani sanin ba shi zai aiki ba da son zuciyarsa zai ce ake ce masa alƙawar ya ce najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa shi addallu batacce shi ne wanda yake yin abinsa kawai cikin jahilci bai san ma me yake yi ba wanda ya bace yake neman waje inda kawai ya sa gaba zai kama tafiya bai san ina yake nufa ba alghawi kuma ya sani amma ya take sanin shine gawi misali ce yattabi ohumul kawo saboda ka waɗanda suke bibiyar su mawaƙa suke wato abinan suke san abin da suke yi suke following ɗinsu kamar yanzu ce yana following ɗin wada wani to masu wannan followers ɗin za ka samu gawon ne ba wai sun jahilci abinda mawaƙi yake faɗa da mai kyau da mara kyau ba ne a sun sani inda ya yi ƙarya sun san ƙarya yake yi abinda ya faɗa mai kyau sun san mai kyau ne to amma dai sun san hakan dai za su bi shi to shi ne Allah ya faɗi inda ɓarnar take ce alamtar annahu fi kulle wajin ya haimun bagansu suna ɗirkaniya a cikin kowane kwazazzabo ba ma'ana kowane irin abu ya zo ba duk su kawai faɗa suke ba sa tsayawa su tantance su tace su duba me ya dace me bai dace ba su dai me za su yi a ji daɗi me za su yi su nishaɗantar shi ne buƙata ce fi kulle wajin ya haimun wannan ya ƙulu da ma la abinda ba sa aikata shi suke faɗa abinda ba gaskiya ba sun san ga gaskiya bane shi za su faɗa to sauraka yake cewa da wahala ka samu waka babu wannan walau salima min zalika fa aqallu ma fihi lagu wal hadh to waka koda ta zanto babu wannan barnar a ciki akalla abinda zaka samu a ciki shine akwai kakaci akwai yasashiyar magana ce wal masajidu munazzahatun an zalika to ya kamata a tsabtace masallatai daga wannan don Allah cewa ya fi biyutin azinan Allah an turfa wa yi zukara fi hasmo cikin wasu masallatan da Allah ya izini a ɗaukaka su sannan kuma a ambaci sunansa a cikinsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna hadhihi almasajid la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas inna ma hiya li dhikrillah was salati wa qira'ati alquran ce waɗannan masallatayya ba komai ne na maganar mutane ya dace ya yi a cikinsu ba ana son ka yi ambatan Allah ne da sallah ana sun dace ne da ambatan Allah da sallah da kuma karatun alkur'ani wannan magana ta ibn rajab yana so ya ce ba kowane waƙe ne aka hana yinsa a masallaci ba amma in ya zanto waƙe ne wanda yake mai ma'ana ne ya kunshi yaban Allah da manzansa da kwadaitarwa akan alkhairi to da dan an yi shi a masallaci ko a wajen masallaci babu laifi amma in ya zanto ba haka yake ba to ya kamata a tsarkake masallaci daga irin waɗannan abubuwa domin yin su a cikin masallaci ya kore ya ci karo da faɗar Allah azina Allah an turfa wa yuzkara fi hasbu an turfa a daga matsayin masallaci daga kowane irin abu wanda bai dace da shi ba a daga matsayin shi daga wannan ibn rajab yana cewa jumhurul ulama yawancin malamai ala jawazi inshadi shi'ril mubahi fil masjid yawanci daukakin malamai yawancin su sun tafi akan halaccin rera masal waka a cikin masallaci wa hamala ba'dhum hadith amr bin shu'aib ala ash'ar al jahiliya wancan hadisin da muka karanta kuma na amr bin shu'aib ce na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tanashir al ash'ar suka ce wannan ana nufin waƙe waƙe irin na jahiliya وما لا يليق ذكره في المساجد da abinda bai dace a rika ambatansa a cikin masallaci ba saka wanda dai shine abinda malamai suka fi rinjayarwa akan cewa ya halatta waƙen da ya kasance waƙe ne wanda yake ya kunshi yaban Allah da manzansa da kariya ga addinin musulunci da kariya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da kwadaitarwa kan kyakkyawan abu a yi shi a masallaci duk da cewa maganar ibnu abdul bar da yake faɗa a baya ita ma tana da wajihi cewa wa in kana hasanan fala yanbaghi an yakuna inshadu fil masjid illa ghibban ko da abin kyakkyawa ne to kai ya zanto kuma ko yaushe kuma a mai da masallaci kawai shine dandalin kowa ya wani waƙe mai daɗi sai zo masallaci ayi ce a'a ya zanto jifa jifa li'anna inshada hassan kana kadhalika ce saboda shi ma hassan haka yake yi ba wai abin ne da ya mai da shi ko yaushe ba to sannan a cikin wannan hadisi za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da ayi hija'il mushriki a mai da martani ga mushrikai to ya shin ya halatta wanda ita ce mas'alar da malamai suka tattauna shin ya halatta a yi wa a yi wa mushrikai zambo a yi bakiya Allah da manzansa a yi waƙe na sukan su na batin su na faɗar ayyukan su miyagu ko bai halatta ba ce wannan hadisi ya nuna halacci don ce oh juhum ko hajihim wa jibrilu ma'ak kaga a karara ya nuna halaccin yin haka halaccin halaccin yin haka ce kai jibrilu yana tare da kai amma malamai abinda suke cewa wannan ya taƙaita ga waɗanda su ma sun yi wa musulmi irin wannan ba wai haka kawai wasu wasu kafirai da ake zaune lafiya da su ba kawai ka ringa waka kana zage su a'a ba wannan ake nufi ka ce ai an ce a zazzagi kafiri kawai wani makocinka a kasuwa ka rera waka kai ta aibata shi kana bata shi wanda neman rigima ne neman faɗa ne wanda ba wani jibril da zai mumine ma masu zama tare da kai ba jibril ba jibril amma in ya zanto akwai wasu mushrikai makiya Allah wanda suka sako addinin musulunci gaba suna ta bata shi to ba laifi kai ma ka faɗi miyagun ayyukansu kai ma ka faɗi abubuwa wanda suke miyagu a kansu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci abin hassan ya yi ma waɗanda suka yi wa musulunci ba haka kawai ya ce kaje kai ta yi ba a sun yi to a mayar musu martani shi yasa ya ce ajib anni ka mayar da a madadina ko hajihim ka yi musu hija'i kamar yadda suka yi mana saboda haka jaza'u sayyi'atin ne sayyi'atun mithluha saboda bayar da martani ne ga makiya Allah waɗanda su ma suka abin nan suka suka yi wa musulmi shi yasa Abu al-Hasan ibn Battal al-Maliki a cikin sharhin sa na Sahih Bukhari yake cewa hija'ul mushrikina ahli al-harb wa sabbuhum ja'iz bi hadhihi al-ahadith wato yin zambo ga mushrikai wa ahli al-harb waɗanda ake fada da su ba wai ko da wanda ake fada da shi to ya halatta da wannan hadisi wa annahu la hurmata lahum idza sabbu almuslimina matukar za su zagi musulmi to ba su da wata kuma alfarma da za a da za a nuna musu ba su da wani hurumi da za a tsare musu walintisaru minhum bi dhammihim wa dhikri qabihihim wa qabihi af'alihim min afdalil a'mali inda Allah ta'ala yace saboda haka ramuwa akan su shine alintisaru minhum ramuwa akan su ta hanyar azambace su a ambaci kafircinsu da miyagun aikinsu yana daga cikin mafiya kyan ayyuka a gurin Allah ya ce ba ka ga abinda Allah su a abinda annabi ya ce wa Hassan ba ohujuhum wa jibrilu ma'ak ka yi musu zambo jibrilu na tare da kai a wata ruwaya ya ce Allahumma ayyidhu bi ruhul qudus ya Allah ka karfafe shi da ruhi mai tsarki ce to kaga wannan yana nuna falalar wanda zai yi wannan kuma yana nuna falalar aikin da zai yi to sai ibnu battal ya ce فأما إذا لم يسب أهل الحرب المسلمين فلا وجه لسبهم أما إن با زاجن كسكي بكو مسلمي تو با دليل دا يسا كوكو زاجيسو با دليل دا يسا كباتشيسو لأن الله قد أنزل على نبيه في قنوت على الكفر domin annabi sallallahu Allah subhanahu wataala ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam a kunutin da yake yi na ahlul na abin nan na wutiri da yake wa kafirai Allah yana abin a ciki Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allah lam yab'athka la'anan wala sabbaban wa inna ma ba'athaka rahmatan wa lam yab'athka azaban Allah bai aiko ka ka zanto mai la'anta ba ko ka zanto mai yawan baci Allah ya aiko ka ne dan ka zamo rahama bai aiko ka ka zamo azaba ba laysa laka laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun annabi sallallahu alaihi wasallam ya daina musu addu'a wadda take mai mai tsanani amma idan sun yi to nan babu komai shi yasa ubangiji da ya faɗi wa shu'ara wa tabi'un gawo zai to gaciya illal ladina amanu wa amilus salihati wa zakaru allaha kaseeran wa intasaru min ba'di ma zulimu kaga wa intasaru min ba'di ma zulimu ashe ba haka kawai ba suka yi ramuwa bayan an zalunce su bayan an musu ba daidai ba suka rama to kaga shi ko ko kai ko ko ko abinda zaka faɗa din gaskiya ne to ya kamata ya zanto akwai dalilin da zai saka faɗe shi ba haka kawai zaka zara alƙalami kai ta kai ta sukan wasu a yake cewa fa in kila in aka tambaya aka ce meye dalilinka na cewa idan ba su yi ba ba za a yi musu ba إنما أمر حسان بهجاء مشركين لينتصر منهم لهجوم لهجوم المسلمين بيسي كنون cewa annabi ya umarci Hassan yayi haka ne dan sun yi wa musulmi me yake nuna haka ce inda za su yi wannan tambaya to shine yace qaulu Aisha fadar Aisha da take cewa innahu kana yunafihu ar rasulillah innahu kana ya kasance yunafihu kalmar munafaha tana nuna cewa ɗaya ɓangaren shi ma yana kawo farmaki kai kuma kana ba da kariya domin munafaha mufa'ala ce mufa'ala a larabci tana nuna abin da yake faruwa daga ɓangarori biyu ba daga ɓangare ɗaya ba to cewa yunafihu yana ba wa annabi kariya ta nuna cewa akwai wani farmaki da ake kawo masa ya ce domin laraba suna cewa na fahto an hulan wa na fahto an fulan idan khasamtu anhu والمخاصمة والمنافحة لا تكون إلا بالاثنين منافحة ba za ta kasance ba ko mukhasama sai ta bangare guda biyu kaji ana cewa wane yana rigima da wane to rigimar ta bangare biyu ce ma'ana shi ma wancan yana rigima da shi don wancan ba rigima da kai ba magana ba ma'anar a ce kuna rigima don haka a ka'idar sigar larabci al'asulu al'asulu a wannan babin na fafa'ala shine zanto daga bangarori biyu wannan shine asalinta haka ne ya ce wa yi bayyano haza ƙaunuhu ne abi huraira faɗarsa da ya ce wa abu huraira na shattuka Allah hal sami ita nabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu Allahumma ajib an rasulillah ya hassanu ajib an rasulillah da ya ce ina haɗa ka da Allah ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya hassan ka ansa wa manzan Allah wato ka ansa a madadin manzan Allah ƙala na'am ya ce eh fa bana anna hija al-musulki inda ma kana mujazatan lahum ala qabihi qawlihim wannan ya nuna kenan wani abu suka yi mummuna ake mayar musu da martani sannan kuma a cikin wannan hadisi akwai falalar shi Hassan ibn Thabit akwai falalar Hassan ibn Thabit domin hadisin ya kunshi yabansa da yi masa kyakkyawar addu'a da cewa Jibril ya karfafe shi mun sani karfafar Jibril tana kasancewa ga mutanen kirki Allah subhanahu wata'ala a wurare daban-daban alkur'ani ya ba mu labarin annabi Isa alayhi salam qaffayna min ba'dihi bir rusul wa atayna Isa ibn Maryam al bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus قال الله يا عيسى يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس haka karfafar karfafar mutum da ruhul qudus alama ce ta goyen baya da Allah subhanahu wataala yake bashi kuma wannan abu da ya faru ga shi Hassan annabi ya masa wannan addu'a yace wa ayyidhu Allah wa Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus yana da cewa waccan ta'yidi da Allah yake wa annabi Isa bi ruhul qudus ba khususiyya bace ta annabawa ba khususiyya bace ta annaba ba wai sai annabawa kadai Allah yake karfafa da ruhul qudus tunda gashi Hassan Hassan ba annabi bane ba daga cikin manya manyan sahabbai irin su Abubakar da Umar bai kai wannan sahun sahun ba to amma kuma gashi annabi ya masa wannan addu'a shi yasa a baya can Ibn Rajab yake cewa to duka wani wanda zai bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya kamar yanda Hassan din da yake bawa annabi kariya idan annabi idan Hassan ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya da abinda Allah ya bashi na fasahar harshe ina kuma ga wanda zai bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya da ilimin sa ina wanda zai bawa annabi kariya da dukiyar sa ina wanda zai bawa annabi kariya da jinin sa babu shakka ya cancanci ya samu wannan goyen baya na mala'ika ya cancanci ya samu goyen baya na ruhul qudus an ambaci jibril alaihissalam da wannan suna saboda kasancewar abin da yake zuwa da shi daga Allah subhanahu wataala shine yake hura ruhi a cikin zukatan zukatan zuciyar dan adam malaika jibril shi yake zuwa da wahayi wahayi shi yake shi yake abin nan shi yake hura ruhi a cikin zuciyar dan adam idan babu wahayi to dan adam ba komai bane sanadin ɗan adam da bai rungumi wahayi na ubangiji ba to matacce ne matacce ne ko da yana tafiya a bayan ƙasa yunazzilul mala'ikata bir ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun Allah ce yana saukar da mala'iku bir ruhi min amrihi da ruhi na umarninsa na al'amarinsa shine wahayi zuwa ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa sune annabawa ce da su an anziru annahu la ilaha illa ana yulqi ruha min yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawm at-talaq saraka ruhi ruhi shine wannan wahayi da wannan mala'ika yake zuwa da shi وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كما هكا muka yi maka wahayin ruhi daga al'amarinmu Allah subhanahu wataala dai ambaci mu'minai waɗanda suke gabatar da soyayyar Allah akan soyayyar komai shi wa ayyadahum bi ruhin min ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min saboda kaga ruhi anan yana nufin wahayi da Allah subhanahu wataala ya ba annaba zaka jibril alayhi salam ruhi ne na mai tsarki domin yana tahowa da ruhi wanda shine wahayi zuwa ga annabawa saboda haka abubuwa ne wanda suke mutalazima ne kiran wahayi da ruhi da kiran mala'ika jibrilu da ruhul qudus abubuwa ne wanda suke tare da juna ba za su bambanta ba to Hassan ibn Thabit ya samu wannan yabo kuma ya samu wannan falala ta cewa mala'ika jibrilu annabi ya masa addu'a mala'ika jibrilu ya kasance tare da yana tare da shi yana ƙarfafarsa ce kuma wannan har ila yau yana nuna darajar waƙensa da yi abinda yake faɗa a waƙensa abu ne mai daraja har da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ƙara masa ƙarfin gwiwa a kansa yana cewa wasu a wani hadisin wa an ka alaihim min waqi'in nibal waƙen da zaka yi faɗar maganganun da zaka yi yafi wato ya fi abin da kibau a kansu ya fi sukan kibiyoyi zafin da za su ji ya fi a ci gara wani a kashe shi shi da a yi wannan waken da zai taɓata masu daraja da yawa daga cikin kamar da ibn taimiyya ke faɗa a cikin sarin musulun da yawa daga cikin mushirkai sun daina yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam zambo yayin da hassan ibn sabit ya rika mayar da martani da yawa sun dakata sun ƙin abin da za su cutar da musulmi khashiyata hija'i hassan saboda sa tsoron ka hassan ya zara kan sakalin harshensa wannan ya fi masa ciwo har ya kasance lokacin da ka'ab ka'ab al-ashraf ka'ab ibn al-ashraf wannan bai yahude bai yahude ne shi babansa babansa balarabe ne daga kabilar tay uwarsa ce daga banu nadir amma bai yahude ne mai matakar kiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara a badar aka zo da asra aka kashe mushrikai to tun daga lokacin nan bai ƙara samun kwanciyar hankali ba bai ƙara nutsuwa ba saboda bacin rai ya za a yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ci wannan nasara ya rika bi yana zuga kafirai cewa ya zo ya kakkashe muku manyan mutane kun kyale shi kun zira masa ido ba za ku ɗauki mataki a kansa ba har makka ya tafi ya je waɗanda aka kashe a badar ya rika yin waƙe na alhinin mutuwarsu don ya ƙara tunzura su su dawo su yaƙi musulmi saboda ka rika faɗar wasu abubuwa na ina kirkin mutanen da aka kashe mutane ne masu kaza masu san mutane masu taimakon su su abu jihar ne ba masu taimakon su masu kaza ma ba don kuma ba saboda ya tunzura yan uwansu su ji cewa ba za su haƙura ba sai sun je sun ɗaufan sa ya rika bi gida gida to a lokacin hassan ibn sabit shi ya rika tashi duk gidan da ya sauka duk gidan da suka bashi masauki ya sauka a gurinsu sai hassan ibn sabit yayi waki sai ya zambace mutanen gidan aka kashe gari sai su fito masa da kaya su kore shi ba za mu hakura da wannan ba da ya je wani gida shi ma hassan ibn sabit sai ya sai ya dirawa yan gidan saboda haka har ya zanto babu wanda zai karbe shi a garin maka dole ya tattare na shi na shi dawo madina ya dawo madina kuma ya ci gaba da zuga kafirai to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye zai daukan mun fansa a kansa ya cutar da ni ya cutar da Allah da manzansa da mu'minai shine kissar Muhammad ibn Maslama wanda ya kashe shi shine makiya addini sai ce annabi yana sawa ana je ana kakkashe mutane ba su komai ba bai san tsiyar da shi wannan mutum ya rika kuntatawa ba babu wani wanda zai bar wannan to wannan yana nuna haka yaka waƙen abin nan da ya yi ya taimaka kwarai da gaske wajen ɗaukaka addinin musulunci kuma dukkan wani wanda zai bawa addini kariya da duk abin da Allah subhanahu wataala ya hore masa na ainihin ilimi ne ko na dukiya ne ko na ƙarfi ne wace hikima ko mulki to shi ma zai samu wannan kariya daga Allah subhanahu wataala jibrilu da sauran mummuni duk za su kasance tare da shi za mu tsaya a nan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh